بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة مسلمين بركة مدساكي هدوى أولا شيئاتهم تدار الحديث السلفية kafin babban malaminmu Muhammad Awal Adam Albani Zaria Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba daren tara ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 daidai da shida kenan ko ko bakwai takwas to daren sha ɗaya kenan muke na shawwal to jama'a akwai muna daren sha ɗaya ga watan shawwal daren takwas a wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine darasi mai kasat lamba ta goma sha ɗaya insha Allah a cikin jerin biyar darussa da muke gabatarwa na wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafa al-shaykh al-allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani Allah ubangiji ya cika shi da rahma idan jama'a masu bibiyan wannan darasi namu ba su manta ba ba mu gushe ba muna cikin muqaddima na wannan littafi wanda shine mawallafin littafin yayi a inda muka ji bayanai masu a tsayi a baya kafin mu tafi hutu na watan Ramadan wanda kamar yadda muka faɗi a wancan lokaci sai in Allah ya kai mu bayan sallah za mu dawo mu ci gaba da karatu to Allah kuma cikin lutufinsa da tausasawansa gashi ya kawo mu wannan lokaci da rai da lafiya muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya a babin wa ifta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji Allah madaukakin sarki ce idan kuka yi masa godiya akan ni'ima da ya muku to zai yi muku ƙari na yin wato baiwa Allah mun gode muna neman kai mana ƙari na baiwanka tare da cewa akwai wasu da dama wanda Allah cikin kaddarawansa tare da su muka tafi wannan hutu amma yau mun dawo hutun su babu su gaba gare su akwai babban malamin mu a Sheikh Imam Dr. Idris Abdulaziz a dutsen tanshi Allah Ubangiji ya shiga shiga rahma wanda al'umman duniya sun shaida rasuwarsa muna ƙara addu'a tare da hakurtar da junanmu a matsayin ta'aziyya Allah ya gafarta masa mu kuma Allah ya ba mu hakurin juriya na wannan babban rashi da muka yi idan ba a manta ba a cikin wannan gaba ta mukaddima da muke karatu mun shiga kusan gabar ƙarshe inda daga nan za mu fara karatun littafin sifatu sala'i insha Allah inda malam yake tattauna wasu bayanai wanda ya kira da shubuhatun wa jawabuha wato wasu tambayoyi na rudani da wasu ke kawowa a bisa wannan tafarki da manhaji da malam Muhammad Nasiruddin Albani ya wanzu a kai kuma yayi alƙawarin zai karantar da al'umma addini a kansa shine dauko abin da ya tabbata kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko kuma abubuwan da suka tabbata wanda manzon Allah ya zo da su a cikin alkur'ani a bisa fahimtar ƴan mazan jiya su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine malam ya fara ishara kan irin kalubalen da wannan irin da'awa yake ainihin wato fuskanta wanda malam Nasiruddin Albani ya fuskanci waɗannan kalubale amma li yaqdi Allahu amran kana maf'ula hakan bai hana gaskiya sai halinta ba Allah madaukakin sarki ya ɗaukaki gaskiya kuma al'umma sun fahimci wannan gaskiya to saboda mutane su gane cewa duk wanda ya zo zai yaɗa gaskiya musamman zai ɗauko abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bisa fahimtar salaful umma to ya gane cewa zai fuskanci kalubale masu ɗimbin yawa tun daga cikin gida har wajen gida to shine aka samu wasu malumma da malam ya zai fara wannan da'awa kuma Allah ya sa wa da'awar karbuwa sai kuma su wutan ciki sai an yi wato motso musu sai suka rinka da'awa da adawa da kuma an yi wato hasada ga wannan da'awa ta malam Nasiruddin Albani suka rinka nuna cewa ba komai bane iya yi ne kawai kuma kokari ne wajen sabawa malaman mazhabi shine malam Nasiruddin Albani ya dauko bayanan waɗannan manyan limaman musulunci wanda yake tabbatar da cewa su ma fa akan tafarkin da suke a kyan kenan shine a karantar da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan da malam ya gama kawo wannan shine muka fara jin waɗannan shigoyi da kuma irin jawabin da malam yake kawo a karkashin su abu na farko malam ya bayani game da shubuhan da masu shubuha ke cewa ai saɓani da kuke ƙoƙarin cewa a guje wa saɓani ai hadisi ya tabbata annabi ya ce saɓanin sahabban shari'a ne ishara akan cewa ashe duk inda aka samu saɓani akan wata matsala ta addini to a bar mutane kawai kowa ya zaɓi wanda ya ga dama saboda sauƙi ne gare su kuma ya ce wannan shuma da suke kawowa ba ainihin wato karɓaɓɓe ba ne a shari'ance saboda hadisin ma da suke dogaro da shi bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam in ba kuma ta ba akan jawabin da muke kenan lokaci ya kure mana ko har ya kawo maganganu da Imam Malik aka tambaye shi wani babban almajirinsa mai suna Ashhabu Allah ya ji kansu baki ɗaya da rahma yace an tambayi imamu malik imamu darul hijra akan cewa ina hukuncin mutumin da yake aiki da hadisi ingantacce wanda ya tabbata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani kuma ya dauki wani hadisin wanda ya saba ma wannan ra'ayin wannan hadisin hakan yana ganin duka ba daidai bane imamu malik yace sam na rantsa da Allah ba zai zama ɗaya ba a ce maganganu biyu masu saba wa juna kuma a ce dukkansu daidai ne kuma duk wanda ka ɗauka ya yi ya ce hakan ba zai taɓa yiwuwa ba sannan nan abu shine gaskiya ƙwaya ɗaya ce da haka a yi ƙoƙari a gano gaskiyar gaskiyar kuwa ita ce abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ba zai taɓa yiwuwa a ce a bar abin da ya tabbata daga manzan Allah a ɗauki abin da wani ya faɗi saɓanin wannan kuma a ce wannan shine gaskiya ba ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an gane da aka imam malik ya cewa mal haqqu illa wahidu gaskiya fa kwaya ɗaya ne qaulani mukhtalifani yakunani sawaban jami'a sai ce a a a ce magangantaka masu guda biyu masu dukan juna kuma a ce dukkan su daidai ne wannan ya ce halal wannan ya ce makaruhi wannan ya ce wajibi wannan ya ce haramun kuma a ce duka ɗaya ne imam malik ya ce a a mal haqqu was sawabu illa wahidu duk inda gaskiya da daidai suke to abu ɗaya ne baya taɓa rabuwa ya zama biyu mun ji wannan da kyau ko to shine a yau za mu tashi daidai inda malam ya ce wa qala al-muzani babban malami al-imam al-muzani Allah ya ji kanshi da rahma wato malam Abu Ibrahim kenan alkunyan shi kenan cikakken sunan shi shine Isma'il dan Yahya dan Isma'il dan Amr dan Muslim al-Muzani wani babban almajirin imamu shafi'i ne in ka ga dama kana iya cewa ma shi ne ainihin wato wanda aka yi downloading ilimin shafi'i zuwa kwakwalwar shi gabaki daya ina fata an gane don haka malaman shafi'iyya to suna tikewa a kan shi a matsayin hujja idan aka ce malam muzani ya faɗi kaza a cikin mazhabi na shafi'iyya to babu wanda yake mishi jayayya saboda shi almajiri ne na kai tsaye daga imamu shafi'i kuma ya karantu ba ɗan ƙaramin karantuwa ba yana da rubuce-rubuce da yawa da ya yi a kan wannan an yi wato a fahimta wanda aka aka jingina mazhabin zuwa ga imamu shafi'i alaihim rahmatullahi jami'a wanda an haife shi hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 175 ya rayu a ƙasar Misra ya rasu hijira 261 ina fatan jama'a gani kaga ya shekara kusan 80 kenan ko da shida Allah ya ji kanshi rama wani abun sha'awa ka san al-Imam Ibn Kuzaima ne littafin Kitabu Tawhid ne littafin Sahih na Ibn Kuzaima ka san al-Imam Tahawi ne littafin Sharh Ma'ani al-Athar da Mushkil al-Athar wannan ne aqidan nan da yake da ka sani shahararre da ake cewa aqidar Tahawiyya to dukkan sa almajiran muzanni ne kaga wannan zai nuna maka kima wane ne shi kai ta kai ga malamin shi Imam Shafi'i wata rana da yazo yana bayani game da wannan dalibi nasa Isma'il dan Yahya dan Isma'il yace launa zarahu shaytan idan da shaytan zai zo su munazara da muzani ko yace la galaba sai muzani ya hujjance shi inda zaka gane Imam Shafi'i shi da kanshi ya jinjina mashi a cikin ilimi malami ne mai nauyi kwarai da gaske a cikin ilimi Allah ubangiji ya cika shi da rahama to sanin wane ne shi zai sa ka fahimci kimar maganar da zai faɗi a nan ina fatan jama'a gani bari ku ji abin da al-Imam al-Muzani yake mana yace wa qala al-Muzani sahibu al-Imam Shafi'i kaga maganar ko al-Imam al-Muzani al-Madri Imam Shafi'i ga abin da yake cewa wa qad ikhtalafa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu hatta su sahabban manzon Allah ba su ne matakin farko kenan na riwayan karatun musulunci daga manzan Allah ba to hatta ya su ya su ya ce an samu saɓani a tsakaninsu wannan sahabi yana da fahimta cewa kaza daidai ne wannan sahabi kuma yana da fahimtar cewa kaza ba daidai ba ne kaga daga tushe kenan ma ina fata an gane to za ka zo ka ji wannan saɓanin da suka yi ya su ya su suna cewa kowa ya je wanda aka ɗauka ɗaya ne ko ko ana tsayawa a gano wane ne yake akan daidai hatta a cikin su sahabban na fatan jama'a ana ganewa da haka malai yace wa qad ikhtalafa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta sahabban manzon Allah an samu sun yi sabani ya suye junan su fa khaffa ba'dahum ba'dha ka gani ko sashin su sai suka rinka kuskurantar da sashi fa khaffa ba'dahum ba'dha wani yace wani yayi kuskure hatta wanda yake khalifa a cikinsu yana iya yin fatawa kaga daga cikin mabiyan wani ya ce wannan fatawan ba daidai ba ne so nawa aka yi haka tsakanin umar da su aliyu dan abi talib so nawa aka yi hatta a zamanin abubakar ne siddiq jama'a an gane wannan da kyau ko wa nazara ba'dhum fi aqawil ba'd wa ta'aqqaba sashin su yakan tsaya ya dubi maganganun da wani ya faɗi a cikin su sai kuma ya ga ina ne inda zai yi gyara a cikin magana ya ce ala gafarta malam ranka ya gaɗe halifa ne kowane ne fata wannan da kai ya saba abin da mu muke da shi na hadisi daga manzon Allah kaga cikin sahabbai kenan ma da haka sai ya wa ɗayan gyara an gane wannan da kyau ko sai malam muzani ya ce walau kana qauluhum kulluhu sawaban indahum lama fa'alu zalika kaga kenan da wancan hadisin da ake cewa wai annabi ya ce sahabban shi kaman taurari ne duk wanda aka bi duk ɗaya ne ba komai da maganan ta inganta da ba za su rinka yi wato cin gyaran juna a inda suka yi sabani ba ko mun fahimta jama'a da haka malam muzani ya ce da a ce zantukan su dukkan su duk abin da kowa ya faɗi daidai ne to da ba su rinka cin gyaran juna ba da ba su rinka yin sabani da junansu ba وغضب وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف ابي بن كعب ga wani kyakkyawan misali yace an taba samun khalifan musulunci Umar dan Khattab a zamanin shine khalifa sai da ya taba yin fushi ya nuna bacin rai akan ɗan uwan shi sahabbai guda biyu da ya samu suna sabani akan mas'ala wacce take ta furu'a a cikin addinin musulunci jama'an gano wannan da Ubay dan Ka'ab da abdullahi ɗan mas'ud ta ka duba jama'a cikin sahabban manzan Allah kowa ya san waye ubayi dan ka malami ne makarancin alkur'ani wanda har manzan Allah sai da yace ya iya shi wannan ubayyin fa shine wata rana manzan Allah yazo yake sallah aya ta shige mishi annabi yayyaye ya tuno aya ya kawo abu ya citira sabai duk kowa sai ya to kai ka ci gyaran manzon Allah wane kai da haka kowa ya tsaya yana ganin iko Allah manzo Allah da ya kasa karantawa sai ya wuce ya yi ruku'u haka har ya yi da sallah yana sallamewa da waiwaiwayo ne annabi ya ce ya ce ina ubayyu dan ka'ab ne a cikin ya ce ya manzo Allah ga ni nan manzo Allah ya ce me yasa baka tayar da ni ba daga jina na kasa wucewa ya ce wane mutum na dauka an shafe ayan ne ya manzo Allah amma ina sanar da karatun to wannan shine ubayyu fa ina son ku gane matsayin shi da shi da wa suka yi jayayya sai ce wabni mas'ud da shi da abdullahi dan mas'ud ibnu mas'ud ko ba ta tsaya yana ga maka waye shi ba manzon Allah shi ma game da ilimin shi sai da annabi ya mishi certification ya mishi stamp annabi ya ce duk wanda yake son ya karanta qur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi daga saman bakwai to ya koya a wajen ibnu mas'ud dan Allah to wane ne ba wane ne ba cikin su ba ma bari ka ji abin da ya faru har sai da Umar ya fushi Umar ɗan Khattab ya fushi akan saɓanin da ya kasance tsakanin Ubayyu ɗan Ka'ab da Ibn Mas'ud me ya faru Saɓani ne fa fi salati game da sallah kuna fahimta da kyau ko jama'a game da sallah suka yi saɓani, kuma me ya saɓanin a ciki ɗaya ya ce ya halatta a sallah da riga kwaya ɗaya wanda ba wani abu a jikin mutum sai wannan rigar amma ya rufe tun daga kafaɗan shi har ƙaurin shi kamar ka ce irin jallabiyar nan da muke sawa a zamani ka sanyo jallabiya kadai ba komai a karkashi sai ka zo kai sallah sai ɗayan su yace ya halatta sallah yayi ɗayan kuma yace sallah bai yi ba yace bai halatta ba yanzu wannan an yi sabani ko ba a sabani ba to tsakani da Allah in aka ɗauki maganganun waɗancan na baya da suke cewa wai annabi ya ce sabon shi da abin da suka faɗi daidai ne maganganun nan guda biyu ta yaya za su zama ɗaya ɗaya ya ce sallah ta yi ɗaya ya ce sallah ba ta yi ba ko mun fahimta to Umar da ya zo ya same su suna wannan sabanin me yayi shine sai ya nuna bacin rai ya nuna fushi min ikhtilafi Ubay ibn Ka'ab wa ibn Mas'ud fi salati fi thawb al-wahid game da hukuncin yin sallah a tufafi guda kwaya daya in qala Ubay barkatin ra'ayin Ubay a ciki Ubay dan Ka'ab shi cewa yake inna salata fi thawbil wahidi hasanun jamilu yace idan mutum ya salla a cikin riga kwaya daya sallar shi ta inganta ba matsala daidai ne kun ji fatawan ubay dan ka wa qala ibn mas'ud shi ko abdullahi dan mas'ud yace inna ma kana zalika wa thiyabu qalila abdullahi dan mas'ud yace a duk wanda ya salla a riga kwaya daya bai da sallah sai fa in rigan da yake da shi kawai kenan kun gane abin da yake cewa shi wato in dai kana da wani rigan da zaka hada to in kai sallah da riga kwaya ɗaya baka da sallah sai dai in ita kaɗai kake da shi baka da wani hali sai wannan to a babin lalura ne yake halatta kun ji bambancin fatawoyin su to da Umar ya ji ne yake fa kharaja Umaru mughdiban Umar ashe ya jiyo su me yiwa ka ce kaman ko suna kofar gidan shi ne ko fada irin fadar shugaban kasa ko shi kuma yana cikin gida sai tattaunawa ya kace ɗaya tsakanin su su kuma kaji irin tattaunawa da suke yi ba tattaunawa na gulma suke yi a fada ba ina fatan jama'a gane tattaunawa ne na ilimi abin da za su karu juna Umar ya fito cikin fushi fa qala sai ce ikhtalafa rajulan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lafiyan ku manyan malamai masu daraja cikin sahabban manzon Allah kuna cece ku ce a tsakaninku kuna sabani aji faɗin da Umar yake musu don ne za ku rinka sabani a tsakaninku da junanku bayan kuna manyan malamai dukanku mimman yin zaru ilai wanda ku ne abin koyin mutane yanzu ne kuke sunnantawa almajiranku kenan su ma su rinka jayayya tsakaninsu madadin ku kawo wa kowa hujja a fahimci wa yake akan daidai a tafi akan daidai amma ba wai ku rinka cece ku ce ba ko kun fahimci abin da Umar yake cewa sai ce wa yi ukhadu anhu ku ne fa za a rinka karban addini a hannunku to kuma yau an zo an same ku kuna jayayya me kuke sunnantawa kenan me kuke koyarwa kun ji abin da ya bata wa Umar rai amma Umar sai ya zo sai ya raba musu gardama madadi ya ce ai annabi ya ce ashabi kan nujum kowa ya tafi da ra'ayin shi duk wanda kai daidai ne irin yadda muke jin malum masu kai a zamance ba haka bane sai mutum ka ji ya kawo maka matsala an yi mishi tambaya ina hukuncin jinsatul istiraha a cikin sallah sai ya zo ya ce maka hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzon Allah a cikin rak'o'in witiri in ya dago daga sujuda ta biyu baya miƙewa sai ya yi zama dirsha sannan sai ya yi ƙware miƙe sai ya kawo wannan hadisin fa kuma ya ce a bukari kaga hadisi ya inganta amma sai ya ce amma kuma wasu malamai sun ce ba dole bane da haka duk wanda ka ɗauka ya yi wannan matsiyaci ne malamin nan kuma tsinanan albarka ya haɗa abin da manzon Allah ya yi da maganan wani ko kun fahimci inda illan yake jama'a wato in aka ce abu daga manzon Allah ba a haɗawa da wani kawai jama'a an gane wannan da kyau ko amma kuma wai sai a ce kai da kace abin da ya faɗin nan ba daidai bane kai ne ka cika zafi ne ka cika zafi ka bar mana mutane mana a ɗauki wanda aka ga dama din ka ji matsiyata an ce annabin da Allah ya koga abin da ya wancan wani kuma ya ce waye wannan nan kun gane nauyin magana ko jama'a da haka a kiyaye jama'a manzon Allah ba kan wallafa bane in aka ce abu ya tabbata da gare shi to iya shi ne kawai abin da za a bautawa Allah da shi shi wancan na wani malamin ya je da kayan shi kuma an fahimta maganganun waɗannan limaman kenan duk ba mun ji a baya ba suka ce in dai magana ya tabbata daga manzon Allah shine maganar su in ko ka ji nasu zancen ya saba wa ta manzon Allah a lokacin hauka suka yi suka ce kokolon su ya tafi ne to ana ɗaukar maganar mahaukaci ba haka za ka aje maganar wancan mahaukacin malamin ko kun gane jama'a Allah ya samu dace ku ji abin da Umar yake cewa yace wa qad sadaqa ubayy ubayy kai ne da gaskiya magana ba ya kare ba ma'ana kai kake da hujja tabbatacce lalle in mutum ya salla a riga daya in da ya rufe mishi al'auran shi sallar shi ta inganta wannan shine maganar gaskiya da aka faɗi gaskiya a duk inda take ko ku fahimta ku bari ku ji abin da Umar ya karanta sai ya ce walam ya'lu ibnu mas'ud shi kuma ibnu mas'ud ya yi ijtihadi ne shi ma ba ra'ayi shi ya faɗa ba sai ya tsaya iyana ubayyu kai kai gaskiya kai ne da gaskiya ibnu mas'ud kai kuma kai kokari to da Allah ne ya yi amsar da ya bada anan ya ce a dauki wanda aka ga dama a me kokari ya tsaya da kokarin shi amma ba shine da yi ba kai wannan kai ne mai gaskiya za ka dauki na gaskiya kun fahimce da ake yi ko to haka kai ma yau in ka ji maganar wani malami da ya yi ijtihadi wala Allah saboda shi bai san hadisin ba sai ya faɗi wani abu da ya saba wa hadisi yau kai kuma ka ji hadisin sai ka ce ga abin da ya tabbata daga manzon Allah amma an samu wani babban malami cikin malamin musulunci ya taɓa ba da fatawa contrary sabanin wannan da ya tabbata daga manzon Allah Allah ya ji kanshi da rahma iya kokarin shi kenan amma abin da ya faɗi ba shi ne na za a aiki da shi ba haka ya kamata kai mana takiki amma ba wai ka ce mana wai duk wanda ka ɗauka yayi ba kaga kai shirka kenan wajen biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an gane wannan da ke ko to manzon Allah shi ma shi kadai ne wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i wal inqiyadi wa ta'a shi kadai ne ake bi ake jawuwa zuwa gare shi ake wada amma ba za a yi ma manzan Allah kuma a yi wa wani ba kowane ne wani nan ko abubakar ne siddiq ne ko mun gane da kyau jama'a Allah ya sa mu dace dan haka sai Umar yace walam ya'lu ibnu mas'ud walakin da ya gama raba gardama kenan ko sai yace walakin ni la asma'u ahadan yahtaliku fihi ba'da maqami hada yace dan haka daga yau kada in ƙara jin wani ya yi saɓani a kan irin wannan matsalan kuma daga yau kun ji abin da na ce muku eh to shi kenan alabama alkhairi kowa ya tafi kaga yadda ake warware matsala kenan sai ce in ko na ji wani ya ƙara yin jayayya akan wannan matsalan illa fa'altu bihi kaza wa kaza jiki magani kun san umar ai da wasa eh shine zai gane kuren shi akan yana kokarin sabawa abin da yake daidai da nashi ijtihadin jama'a an gane wannan da kyau ko wannan magana ka kora ka koma cikin jami'ul bayanul ilm na ibnu abdul barri zantuttukan duk suna nan a ciki wa qala al imam al muzani aiba har ila yau malam muzani namu bai gama kawo zance ba ya kuma cewa yuqalu liman jawwaza al ikhtilaf duk wani malami da zai zo ya ce muku ba komai eh a bar malamai su sabani ai alheri ne ai yalwatawa ne wa al'umma ya ce to duk wanda ya faɗi haka sai ka ce mishi waza ama annal alimaini idza ijtahada fil haditha fa qala ahaduhuma halalun wal akharu haram yace duk malamin da zai zo ya ce muku malamai biyu sun yi sabani sun yi ijtihadi daya ya ce wannan abin halal ne ɗaya kuma ya ce abin haramun ne anna kullu anna kulla wahidan anna kulla wahidin minhuma fi ijtihadihi musibul haqq sai wannan malamin ya zo ya ce muku to tunda dukkan su malamai ne ai malam wani malami ne malam wani shi ma malami ne to wani ya ce halal wani ma ya ce wani kuma ya ce haram to dukan sa dauki maganar su duk daidai ne kun fahimta ko shine malam muzani ya ce to ga jawabin da za ku cewa irin waɗannan malaman yace ku ce mishi abi aslin qulta hada shin ala gafata malam wannan fata wanda kai mana yanzu bayan ka ɗauko maganganu guda biyu masu saba wa juna kuma ka ce duk wanda aka ɗauka daidai ne tunda malaman ijtihadi suka yi shin wannan ka faɗi ne kana da hujja a qur'ani ko hadisi shi yake nufi a nan abi asli kana da hujja da zaka dogara da shi na asali me hujjar asali qala allah qala rasuluhu kana da aya da yace haka to ka kawo da haka kun ji duk malamin da ya muku irin wannan fatawan ku yi ku yi mishi wannan ittihadin a bi aslin kulta hada an bi qiyas to kaga in bai da hujja a qur'ani da hadisi to qiyas yayi kenan an fahimta ko sai ku tambaye shi akar makallawa kana da hujjan wannan fatawan a qur'ani ko hadisi cewa duk wanda aka dauka yayi ko ko qiyasi kai a cikin wani aya ko wani hadisi dayan biyu sai ku ji me zai ce sai malam muzani ya ce fa in qala bi aslin idan malamin ya karfin hali ka san wasu malaman ba su da kunya zai iya karfin hali ya ce yana da aya da ya nuna cewa duk wanda aka yi yayi ya ce yana da hujja fa qila lahu sai muzani ya ce ku ce mishi kaifa yakunu aslan ala gafata malam ta yaya zaka ce mana akwai dalili mai karfi na qur'ani ko hadisi akan cewa duk wanda aka dauka yayi والكتاب ينفي الاختلاف bayan qur'ani ya zo ya kore mana sabani ba zai yi qur'ani ya kore sabani sai kuma ka ce kana da hujjar da ya tabbatar da a dauki ra'ayin sabani guda biyu ba a cikin qur'ani ba zai yi ba kuma an gane wannan da kyau ko domin mun ji a baya ire-iren ayoyi da Allah madaukakin sarki ke cewa wala yazaluna mukhtalifin ko yace illa man rahima rabbuka mutane za su ta saɓani waɗanda kawai ba za su yin saɓani ba su ne waɗanda Allah ya warhama Allah ka sanya mu daga cikinsu ma'ana su za su riƙe abin da yake daidai ne su hujja da shi an fahimta ko ta yaya za ka ce mana wato kana da hujja na asali bayan alƙur'ani ya kore saɓani amsan da za ku ba shi kenan wa in kulta bi qiyasi idan kuma yace a'a ban da wani hujja ƙur'ani ko hadisi qiyasi nayi shi ma dai ku ce mishi kila sai a ce mishi كيف تكون الأصول تنفي الخلافة كما تقول أكرمك الله تيا ذاك من كياسي bayan aslu na shari'a qur'ani da sunna sun kore sabani kai kuma kai wani kiyasi ka zo ka tabbatar mana da sabani ma'ana mu daina aiki da asali kenan mu saki reshe mu kama ganye sai ku tambaye shi kun gane abinda baban ni nace baban muzani yace yawa aha kada wani yace kaji kaji masu tsaurin addini na a muzani ne kuma kaji waye shi yawwa kuma ba yaro bane sai yasa kaji muka kawo maka tarjaman shi a takaice karanta tarihul islam karanta siyar alamin nubala ka je ka sha karatu akan wane ne al-imam muzani in kuma kana ganin kai wato majnunu malamin mazhabi ne to shi almajirin malamin mazhabi ne shi ma kuma ka ji cikin su ma almajirin shafi'i shafi'i kan wallafa ne shi to maganar muzani ne wannan yace ai maka wannan tahajjin a ce maka kana da hujja in kace a'a kiyasi ne sai a ce haba malam qur'ani ya ce kada ayi kai kuma kana kiyasi kana cewa ayi to in dai malamin gaske ne zai dawo kan daidai ina fata an gane in kuma dan a saba ne shikenan sai ku saka mishi babur ya je ci gaba da daukan fasinjan shi Allah ya kyauta ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف أكرمك الله يا ذا أي قرآن يا أنا مساقاني kai kuma kana yi mana kiyasi akan cewa mu koma wa sabani wannan abin bai dace da hankali ba hadha ma la yujawizuhu aqilun kun ji ba ina fa gaya muku ba magana ta wace dan wani zai ce da nace hankali ni na kirkiro gashi a littafi yace hadha ma la yujawizuhu aqilun wannan irin halatta wannan da kake neman yi akara maka lawo ne hankali ba zai irin shi ba kaga waye zai yi kenan mahukaci sai ce fadlan an alimi idan mai hankali ma ba zai yi ba to ina kuma ga malami kasan shi malami shi nashi hankalin ya ɗara sauran hankalin masu hankali to mai hankali ma ba zai halatta abin da qur'ani ya ce kada a yi ba ballantana kuma malami da haka malam kana buƙatar a kai ka asibitin masu lalura Allah ya kyauta wannan magana shi ma yana na a cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadli na al-imam ibnu abdul barri namari Allah ya ji kansu da rahma sai ma ya ci gaba da cewa fa in qala qa'ilun idan wani mai magana shi kuma har ila yau ya ƙara ɗauko maka wata shubahan yace yukhalifu ma dhakartahu an al-imam malik anna al-haqq wahid la yatahaddadu ma jaa fi kitab ma jaa fi kitab al-madkhal al-fiqhi li للأستاذ الزرقاء yace to akar maka lawo wani na iya ce maka to har yanzu dai maganar da ka ɗauko mana daga Imam Malik din nan to maganar nan fa cewa ai gaskiya kwaya ɗaya ce kawai gaskiya bai zamowa biyu ya saba wa a wani magana da ya zo a cikin littafin al-madkhal na al-faqihi wato al-ustaz zarqa ya saba wa maganar da ya zo a ciki ne maganar da ya zo a cikin markal gashi yake cewa walaqad hamma abu ja'far bin mansur a zamanin imamu malik din khalifa na musulunci na wannan zamanin ana ce mishi abu ja'far al-mansur thumma rashidi min ba'dihi bayan abu ja'far wanda ya gaje shi shine sarki haruna rashid an fahimta ko sun taɓa yin yunƙuri kun san yunƙurin da suka yi أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ حكم وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية waɗannan halifofin sun taɓa yin yunƙuri cewa to ala gafata malam imam malik shine malamin zamanin shi an fahimta ko kuma yana da littafi shahararre na muwaɗa da ya rubuta littafi ne kuma wanda yake kundi na addinin musulunci sai suka ce to akar maka lawo mu mai da wannan littafin ya zama constitution wanda da shi kawai za a rinka aiki duk wanda zai bauta wa Allah duk wanda zai wani fatawa duk wanda zai kawo wani magana a ilmance to sai dai ya dauko daga wannan littafin duk abin da ba a littafin nan ya dauko ba to za mu sa doka a matsayin mu na gwamnati a hukunta shi in ma kisa in ma kullewa in ma kora daga gari dama ba matakin ke bugenan ba wa yamkuru bika alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka matakan kenan dama da haka imam malik ka amince za mu mai da littafin ka shine kundi da za mu rinka aiki da shi shine alkalai za su rinka yin fatawa da shi suna yanke hukunci da shi suna kama barawo suna hukunta mazinaci duka dai yadda kuka san dai constitution an fahimta ko sai suka kawo imam malik wannan tayi Allah mai kake tunani in malamai ne na zamani malamai yan son zuciya a ce yana da wani littafi da yake ta tinkawo da alfahari da shi sai gwamnati ta ce za mu karɓi wannan littafi naka ni recommending din shi officially haba ai shi ya samu fada ma kenan ko amma bari ku ji Imam Malik da yake su Allah suka nufa da addini ba wai son ransu suke son su kare ba an gano wannan da kyau ko Imam Malik ya ce ina ma masu tutiyan cewa imam malik kadai za a ɗauki maganin shi za su ji wannan zancen an fahimta ko wa sai imam malik ya ce fana hahuma kun ji ko fana hahuma me ke na yayi ya hana su ya ce a'a haka ya gaya wa abu ja'far da abu ja'far ya rasu wannan ya gaje shi haruna rashid shi ma ya ƙara kawo the same irin wannan tallar the same amsa imam malik ya ba su ya ce a'a ban amince ba littafi dai nawa ne kuma in kun yarda ni malami ne to ni ban amince ba wannan ra'ayi ne na siyasa kawai kuke son ku kawo bai dace da abin da musulunci ya karantar ba ko kun fahimta jama'a fana hahu ma malikun an zalika wa qala bari ku ji abin da imam malik yace yace inna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu' yace sahabban manzon Allah da kansu sun yi sabani akan matsaloli na furu a addini shine matsalolin ibada suna da sabanin ra'ayi to kuma sahabban nan sun karantar da almajirai daban-daban to akwai yiwuwan ra'ayin sahabin da ni na ɗauka na rubuta wala Allah shine sabanin abin da yake daidai idan nace ku mai da littafi na doka sai zan wani almajirin ya zo ya karanto wani abu da yake daidai daga wani sahabi a can wani wajen sai kuka ji daukar nashi yanzu littafi na ya shiryar da ku kenan ko ya batar da ku ya batar da ku yasa malaki ce ban yarda ba ku bar ilimi ya yi aikin shi dama kuma ilimi ya gaji haka akwai abin da ka sani akwai abin da baka sani ba fa ma utitu min al-ilmi illa qalila haka ba komai ne na sani ba balantana a ce komai ne na faɗa yake daidai balantana a ce littafin nan ne kadai ya tara daidai kun ga abin da imam malik ya faɗi kun ga alaman tsoron Allah ta tare da imam malik ko ba ku gani ba jama'a da haka imam malik sai ya ce musu wa tafarraqu fil buldan bayan saɓani da suke da shi a ra'ayi na addini kuma sahabban nan sun warwatsu a duniya ba su taru sun zauna a gari guda ba ina wancan har ila yau mai tuciyan cewa malikiya kawai za a bi cewa fatawan malikiya ai shaida ce da fatawan madina kuma fatawan madina nan ne inda annabi ya rasu to shine me sahabban da suka koyi addinin ba dukkan su suka zauna a madina ba wasu sun fita daga madina kuma da yawansu da suka fita a madina sun tafi da karatun da babu shi a madina kuna fahimta da kyau ko jama'a ba irin haka ne imam malik da aka yi mishi fatawa game da azumin sittu shawwal ba muhalli shayi imam malik ya ce to malaman da nake gani dai a garin madina na gaba sa yi ko kun fahimta shikenan sai yan malikiya suka ce to wai ba a yin azumin sittu shawwal kun ga irin magana da muke yi bayan ga hadisi garandan gangariya ingantacce a cikin sahih muslim ashabu sunan duk sun rawaito hadisin in banda an yi wato al-imamu nasai abu dawud ya fitar da shi haka tirmidhi haka ibnu majah imamu ahmad ya fitar da shi a wurare daban-daban a cikin musnad ɗinsa daga sahabi abu ayyub al-ansari abu ayyub yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man sama ramadana ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر duk wanda ya azinci watan Ramadan ya cika Ramadan ɗin shi cif cif ba na ƙasu da aka shiga wannan wata na Shawwal sai ya ƙara wasu azumi guda shida a cikin watan Shawwal manzo Allah ce zai tashi kamar ya azinci shekara guda ladan da Allah zai bashi to wannan hadisi ya inganta gashi a cikin Sahih Muslim muna karantawa muna ji muna gani sai wani sakare ya zo ya ce mana wai ai an tambaye Imam Malik Imam Malik ya ce bai ga malaman Madina suna yi ba to kuma wai da wannan yake son a aje wannan hadisin manzon Allah kuma ku tuna abin da muka ce manzon Allah a Imam Malik ya faɗi game da hadisan manzon Allah a baya Imam Malik yace idza fa'al hadithu fa huwa madhhabi to da Allah da mu da muka rike hadisi da wancan sakaran wa yake wa yake kauna Imam Malik kuma wa yake aiki da maganar shi ko kun fahimta jama'a so haka al'amarin yake Allah ya kyauta ya shi Imam Malik da kanshi yake cewa sahabban manzon Allah duk sun watsu a duniya ba su tattare a wuri guda ba ni kuma iya cikin garin Madina na ilimi na da haka duk hadisan da na rubuta hadisai ne yar Madina an fahimta ko to sahabin da ya fita garin Madina dan da hadisin shi idan nace iya abin da ke cikin littafin nan za ku yi aiki da shi kun cuci musulmai kenan kun gane abin da Imam Malik yake cewa da ake yake cewa wa kullun musibun kuma kowanne cikin sahabban nan zai iya kasancewa yana kan daidai ina fata an gane fassarar da zai iya dacewa da siyakin maganan kenan tare da cewa za ku zo ku ji magana da malam zai akan wannan lafazin cewa wa kullum musibun idan ka ɗauka akan cewa kowane sahabi jin ra'ayin da yake a kai daidai ne to wannan kuma ya saba wa zancen yadda ya taho an fahimta ko shi yasa bari ka ji abin da malam yake cewa malam yake wa qulu ni malam nasu jin albani mai littafin sai yace inna hadhihi alqissa ma'rufa mashhura wannan kisa imam malik shahararriyar kisa ce kowa ma ya san kisa ina fata an gane an imam malik rahimahullah ya tabbata daga imam malik Allah ya ji kanshi da rahma walakin sai dai qauluhu fi akhiriha wannan lafazin nan na karshe da yace wa kullum musibun sai yace mimma la a'lamu lahu asla ban san asalin wannan maganan ba akwai yiwuwan wasu ne suka jona idan kuma ba wasu ne suka jona ba to wancan fassarar da muka yi shi zai fi dacewa da shi cewa kowane sahabi yana da daidai da yake a kan shi da haka idan ka ce za ka aiki da iya na sahabban da nake da su waɗancan sahabban da suke da sauran daidan kuma da ban kawo ba ba kun gane abin da to amma kuma a nan idan aka ɗauke shi akan cewa duk abin da wani sahabi ya faɗi daidai ne to malam yace ban san asalin wannan inda aka samu shi ba an gane wannan da kyau ko saboda ne sai ya ce la a'lamu lahu aslan fi shay'in min riwayat riwayoyin da suka zo da wancan kissa gaskiya ba inda aka samu wannan ƙarin lafazi sai ya ce wal masadiru allati waqaftu alaiha Allahumma illa riwayatun illa riwayatan wahida أو إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في الحلية yace dukkanin inda na je na samo wannan kissa ban ga wannan ƙarin riwayan ba Allahumma sai dai riwaya kwaya ɗaya an fahimta ko wace riwaya sai yace ita ce wadda Abu Nu'aym al-Asfahani ya fitar a cikin littafin shi Hilyatul Awliya a mujallad na shida shafi na 332 bi isnadin fihi al-miqdar bin Dawud isnadin da ya zo da wannan ƙarin lafazin akwai wani mutum a ciki mai suna al-miqdamu dan dawuda wa huwa mimman awradahum az-zahabi fi du'afa kuma wannan malamin mai rauni ne al-imam zahabi ya kawo shi a cikin malamai masu rauni cikin yayin wato littafin shi al-mizan ko kuma mizanu mizanu al-i'tidal an fahimta ko malami ne mai rauni to kaga maganar da malami mai rauni ya kadaici da shi ba a hujja da magana an fahimta ko ومع ذلك ما لا يتي ترد حكا فإن لفظها لفظ ما يبدو يزوء أتكين هليا نعبو معيني با يبدو متكرا تأذن بني سوى يكي وكل عند نفسه مصيب kaga shi ma zai iya ɗauka wancan ma'anar fassara shine kowane sahabi akan abin da yake da shi na gaskiya ai yana kan daidai akan shi ina fata an gane fa qawluhu inda nafsihi kaga nan da ya kawo ƙarin lafazin cewa inda nafsihi ya dullu ala anna riwayat al-madkhal madkhula kaga wannan ya nuna cewa riwayar da muka dauko na cikin madkhal da yace wa kullum musibun to lalle an yi wa riwayar kutse kamar yadda sunan littafin yake ko eh an yi wa madkhalu madkhula ina fata an fahimta wa kaifa la takunu kadhalik malai ce ta yaya ma za a ce ba a yi wani ƙari a wannan lafazin ba وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد bayan kuma wannan magana zaka ga cewa yana saba wa abin da muka karanta a baya daga maganan Imamu Malik wanda almajiran shi amintattu suka ba da labari Imam Malik yace gaskiya duk inda take kwaya ɗaya ce gaskiya ba ta iya rabewa ta zama biyu a ce wannan ya ce fari wannan ya ce baki kuma dukkan su gaskiya ne kai ba zai yi ba haka ne ko ba haka bane kamar yadda muke zaune ne yanzu sai wani ya zo ya ce jama'a in ka fita waje yanzu za ka ga gari ya yi duhu muna cikin dare sai wani kuma ya zo ya ce a'a za ka ga rana ɗoɗar haske ne a waje saboda hauka sai ka ce dukkansu daidai ne abinda kowa ya faɗa haka ne zai yi jama'a haka ba zai yi ba dole ɗayansu ne yake akan daidai ba zai yi dukansu a ce sun yi daidai ba ina fata an gane da ka saɓani wanda yake dukan juna jama'a ba a iya taɓa zama da shi duka kuma su zama daidai amma saɓani wanda yake tanawu'i wannan babu matsala ina fata an gane saboda duk za su iya ɗaukan ma'ana ɗaya shine a ce wani mutumi ya shigo masallaci da farin riga sai wani ya zo ya ce wani mutumi ya shigo masallaci da ainihin wato taguwa yanzu kaga dukkansu labari daban-daban suka bada ko amma wannan ba saɓani ne mai karo da juna ba saɓani ne wanda ɗaya na ƙara bayanin ɗayan to irin wannan shine ake cewa ba matsala amma wani ya ce wani mutum ya shigo masallaci ba riga a jikin shi tsirara wani kuma ya zo ya ce ya shigo masallaci da farin riga kuma a ce wannan ma duka ɗaya ne ba komai zai yi sai a wajen mahaukata jama'a Allah ya kyauta to kun ji wannan magana kenan imam malik ya tabbatar da cewa lalle gaskiya kwaya ɗaya ce ba ta ainihin wato karkasuwa kama sabaka bayanuhu kamar da bayani ya gabata wa ala haza to a karkashin wannan kullul a'imma min as-sahaba dukkanin manyan limamai tun daga zamanin sahabbai wa tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su almajiran su kenan wal a'immatil arba'a da waɗannan manyan limaman nan guda hudu da muka gama jin zattukansu almujtahidin wa ghairihim waɗanda suke wato da ilimin da zai iya sa su ijtihadi akan abinda aka yi musu fatawa na addini to wanda ya dace da abin da ya tabbata daga manzon Allah maganar shi ake dauka wanda duk ya saba wa na manzon Allah sai a ajiye maganar shi iyakanta kenan jama'a kafin mu ci gaba ga wata lamba can da malamin aji a ƙasa inda yake wal masadir allati waqaftu alaiha gashi yace raji in kana son ka ji arin bayanan nan ka koma cikin littafin al-intiqa fi fadail thalathati fuqaha na al-imam ibn abd al-barri an-namari wa kashf al-mughta fi fadl al-muwatta da kuma littafin kashf al-mughta na falalan littafin muwatta na imam malik wanda imam ibn asakir mai littafin tarihi nan ya rubuta wa tafkiratul kuffar da kuma littafin tafkiratul kuffar na shamsuddin zahabi Allah ya ji kansu baki ɗaya da rahama sai ma yace qala ibn abdul barri to ga wani magana kuma da al-imam ibn abdul barri namari shi ma ya faɗi kaga gama dauko mana zance daga almajirin imam shafi'i wanda yake nuna cewa maganan wai a ce saɓani kowa za a ɗauka ba daidai ba ne to yanzu sai dawo kuma makarantar ɗan malikiya ina fatan fahimta ibnu abdul waɗannan su ne malamai da suke hujja a cikin kowane mazhabi domin su suna cikin mazhabin ne suna aiki na maganganun malaman mazhabin shine su ba sa aje hadisi su ɗauki maganar malaman mazhabin duk inda hadisi ya saba wa zancen malaman sai ce dama wasiyar malaman mu kenan saboda su ma ba ma'asumai bane da haka mun aje maganar su yau mun saki mazhabi mun rike manzon Allah haka waɗannan malaman suke Allah ya ji kansu da rahma to bari ku ji ibnu abdul barri annamari shi ma abin da yake cewa yace walau kana sawabu fi wajhaini mutadafi'aini jama'a inda abu ne mai yiwuwa a ce gaskiya amma kuma ta kasance guda biyu kuma suna saba wa juna an fahimta ko gaskiya ce amma kuma guda biyu kuma duk ba su dace da juna ba yace to idan haka mai yiwuwa ne ma khatta as-salafu ba'dhum ba'dha da magabata tun daga zamanin sahabbai da ba su rinka kuskurantar da juna ba idan wannan sahabi ya zo yace abu kaza daidai ne wannan yace abu kaza ba daidai bane sai kowa ya ce amma duka kuma gaskiya ne sai a tafi a haka da ba su yi haka ba an fahimta ko ma khatta as-salafu ba'dhum ba'dha fi ijtihadihim da magabatan mu na kwarai ba su yi wato kuskurantar da sashin su a cikin abin da suka yi na ijtihadi ba wa qada'ihim ko kuma abin da suka yi na hukunci so nawa Umar dan Khattab zai zo ya hukunci sai ya gama hukuncin sai wani sahabi ya zo ya same shi yace ran khalifa ya dade amirul mu'minina wannan fatawan a ayan qur'ani ka samo shi sai ce a'a a hadisin manzon Allah ne a'a to ina ka samo shi sai ce kokari na nayi sai ce to kokarin ka ya saba abin da ya tabbata daga manzon Allah sai ce to ya labari yi min bayani sai ya karantar da shi tiryan tiryan yana ji sai ce to na sauka daga ra'ayina yau na ji ƙarin karatu ashe rashin sani yasa nayi wancan sai ya dawo kan abin da ya tabbata daga manzon Allah to inda gaskiya na rabewa ya zama biyu kuma su saba wa juna to da ba su rinka yi wa juna waɗannan gyare-gyaren ba ina fatan jama'a an gane Allah ya samu dace wan nazaru ya aba an yakuna shay'u dibbahu sawaba malai yace abu ne kuma wanda hankali lafiyayye ba zai taba gamsuwa a ce abu guda biyu masu dukan juna kuma a ce dukan su daidai ne ba ba zai yi ba jama'a ina fatan jama'a an gane kulluhu dukan su kuma a ce daidai ne sai ce walaqad ahsana man qala hakika wani mai zancen hikima da yayi wani baiti na yi wato hikimarsa yake cewa إثبات ضدين معا في حالي أقبه ما يأتي من المحال yace wannan zancen akwai hikima a ciki ya kyautata cewa tabbatar da abubuwa guda biyu masu dukan juna a wuri guda to wannan shine abu mafi muni da ba zai taɓa yiwuwa ba a ce mutum ne yana kiwon kura sai kuma makwabci yana kiwon awakai sai kuma a ce a haɗa su a garke guda duk za su kiwo ba ruwan wani da wani za su kwana lafiya su tashi lafiya da Allah in mai kura ya yarda shi ne a wata zai yarda hauka yake yi da zai yarda to to haka fa masu cewa saɓani wai duka gaskiya ne ba zai taɓa yiwuwa ba jama'a ina fata an gane Allah ya sa mu dace malai cewa kad ikhtalafa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa haka ne afwan na'am sai ce fa in qila idan aka ce idza thabata anna hadhihi riwaya batila an al-iman to yanzu wannan magana da aka dangana wa Imam Malik in mun ji cewa ba gaskiya bane daga Imam Malik فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس أو أن يجمع الناس على كتابه الموقع ولم يجبه إلى ذلك ومن يسا إمام مالك بيدع أي أيكي للكتاب شموع فاع مطعين كندي لقوم نتي ذاك قرر رابع من يسا إمام مالك يتي آآ بيدع kun fahimci tambayar in dai an ce imam malik ya yadda akan cewa gaskiya kwaya ɗaya ce to ai da sai ya yadda da gaskiyar littafin shi ce a aiki da ita amma sai ya ce a me yasa bai yadda ba to kun gane abin da yasa yi ta wannan tambaya sai malam ya ce fa aqulu ga amsa da za a bada ahsanu ma waqaftu alayhi min riwaya ma zakarahu al-hafiz ibn kathir fi sharh ikhtisar ulum al-hadith yace mafi kyawar wato zance da na samu akan wannan irin wato akan wannan magana shine abinda al-hafiz ibn kathir ya kawo a cikin littafinsa ulumul hadith al-bahith al-hafiz kenan a shafi na 31 wa huwa anna al-imam malikan qala yace imam malik cewa yi innan nasa qad jama'u wa tala'u ala ashiya'in lam naqra'u alaiha yace dan ne za a ce littafi na kadai za a mai da shi wato doka bayan mutane sun yi yawo a duniya sun je sun koyo ilimi a wuraren da mu Allah bai ba mu ikon mun koyo ilimi a wajen ba jama'a imam malik yayi gaskiya ko bai ba yayi gaskiya tun da bai ba dukkanin ilimin duniya ya tattara ba to tabbas akwai wani abin da wani ya sani da shi bai sani ba wani abin shi kuma yayi fatawa ne kila fatawan da wani yayi akan shi ya fi shi gaskiya to dan me zan ce a ɗauki ilimi na kaɗai kada a waiwaye na sauran mutane amma malik ce ban gamsu ba ban yadda ba da haka ai aiki da ilimi da ya tabbata kawai inna wani ya tabbata ai aiki da shi inna wani na ne ai aiki da shi kaga wannan amsa ya fito an gane wannan da kyau ko imam malik ce mutane sun yawo a duniya sun tattaro ilimi da bamu samu ba ba mun ji muqaddiyan shi da abdullahi dan wahab wajen tsaye ya san kafa alola ba fatawa ya zo bada a majalisi aka tambaye shi na hukuncin tsaye ya san kafa da dan karamin yatsa yace da Allah ka kuma tsawa mutane Allah dan wahab yace a a ka san dai na je garin Misra akwai abokinka a can kai ka san shi malami ne to ya koyi karatu a wajen malaman can wanda kai baka da wannan karatu ya samo hadisi tiryan tiryan tiryan daga wani an wani an wani har manzon Allah cewa manzon Allah yana cuɗa yatsan kafan shi da yi wato karamin yatsa imam malik yace haza hadisun hasan tabbas wannan hadisi daga annabi ne saboda ya ji mazajen da ke ciki yace dan haka na canza fatawa daga yau ana dawowa makaranta yace jama'a kowa ya rinka tsaifi yatsan kafa dan girman Allah imam malik ya sunnanta wa mutane a rinka bin hadisi ko bai sunnanta ba ta sunnanta inda irin waɗannan daskararrun masu daskararrun kwakwalen nan ne da sai ma magana ce a ka ku kawo mana wani hadisin mutanen misra mu ba ruwanmu tun da ban gama da madina suna yi ba ba haka zai ce ba to wa malik biri ka duk sauran masail din ma imam malik bai samu hadisi ne nagartacce akan shi ba ke sa yake bada fatawan shi da haka yace kada mai da littafi na ya zama shine kundi kun gane uzurin shi ko malam yace wa zalika min tamami ilmihi wa insafihi kun gani ko wannan yana nuna irin kaifin ilimin wato kaifin basirar imam malik da yawan iliminsa da kuma adalci da yake da shi da tsoron allah kama kala ibn kasir rahimahullahu ta'ala kamar da ibn kasir shi ma abin da ya faɗa kenan fa sabata anna al-khilafa sharrun kulluhu da haka jama'a ga kulasan zance saɓani in har maganganun suna dukan juna ina ƙara mana wannan tafsirin ne kada mutum ya je ya ɗauki saɓanin da ba shi ake magana ba saɓanin duk da suke dukan juna wannan ya ce halal wannan ya ce haram wannan ya ce a yi wannan ya ce kada a yi wannan ya ce fari wannan ya ce baki to irin wannan saɓanin jama'a sharri ne gaba ɗaya babu alkhairi a ciki zama an fahimci wannan da ke ko da haka wajibi a gano wanne ne daidai a cikin guda biyu kuma za a iya tabbatar da daidan ne in an iya jingina ɗaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan an an gama alƙalanci zama an fahimci wannan da ke ko da haka malam yake cewa فثبت أن الخلاف شر كله ذاك يثبت ساباني باكي أنت تشر وليس رحمة باب وانا رحمة تكين ساباني جماعة ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان ذاك أتكين ساباني أقول وانا إذا متين يشجي تكين ساباني to za a kama shi da laifin yu'ahabu za a kama shi da laifin saboda ya shiga ne da san zuciya ya ga gaskiya ya ki bin gaskiya to wannan za a kama mutum da laifin shi amma wanda ya kuskure wa daidai ba da ganganci ba da ijtihadi wannan hadisin annabi ya ce lada ma zai samu ko kun fahimta jama'a saboda tabbatar da cewa ijtihadin shi ne da ya gano gaskiyar ita ce gaskiya gaskiyar zai rike to kun ga wannan shine dalilin da yasa wasu lokutan idan muka zo muka kawo wasu zantuttuka da aka yi saɓani a ciki za ka ga muna isharar maganganun wasu manyan malamai waɗanda tsoron allansu ya bayyana a cikin iliminsu sai ka ji mun ce amma malam wane ya ba da fatawa shi kuma ya yi ce kaza to ba wai muna faɗin kaza ne don kawai ka ɗauki wanda ka ga dama ba a dan gobe in ka ga maganan wannan malamin kada ka zarge shi iya ƙoƙarin shi ne kuma inda ya cike kenan amma kuma abin da ya tabbatar ga manzon Allah shine abin da za aiki da shi jama'a mun fahimta ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ana mini isharar lokaci bari mu samu gaba sai mu yi wato za insha Allah malam yake ka khilafis sahaba wa man tabi'ahu min al-a'imma kun gani ko waɗanne irin sabani ne waɗanda ba za a kama waɗanda suka yi su da laifi ba sai malam yake irin waɗanda sahabbai suka yi sahabbai sun yi sabani amma sabanin su ba irin na san zuciyar da muke ya zamanin ba saboda a zamanance wani fa sai ka nuna mai hadisin ya ganta karara sai ce to ban yarda ba sai ne haka ne kowa kuma tsakanin da Allah ba haka ke yi ba wa alaikum assalam wa sallam mun tsallake gaba wa zalika min tamami ilmihi wa insafihi kama qala ibn kathir fatabata anna al-khilafa sharrun kulluhu haka ne na'am ka khilafi al-muta'assiba lil madahib haka ne jazakumullah sai ce walakin minhu ma yu'akhadhu alayhi al-insan akwai sabanin da za a kama mutum da laifin shi sai ce kan hilafin muta'assiba lil madahib mun yi shi a cikin bayani kamar irin sabanin da masu ta'assubanci da mazhabanci suke yi akwai wanda za a zo a ce musu hadisin manzon Allah ne yace a runguma hannu na dama akan na hagu akan kirji sai ce to da za a yi ba din sai ka yi abin da za ka yi imamu malik ba a yi kaga wannan dan iska ne wallahi ba malami bane jama'an gane wannan da kyau ko saboda yanzu ya ga hadisin karara don haka ba irin wannan saɓani ake waɗannan wuta za su shiga da irin wannan saɓanin nan nasu don da gangan suke saba wa hadisan manzon Allah ka taɓa jin sahabin da aka jawo mai hadisi yace to ban yarda ba wallahi tuba zai yi istighfari sai sa mana yace akwai waɗanda za a kama su da laifin saɓani kuma an gane wannan da ko wani shaydanin ma kawai saboda shugabansu na ƙungiya ya ce ga abin da za su yi akan haka zai saba wa hadisin manzon Allah ya ta izulanci wa hadisai Allah ya kyauta ya shi shine almuta'assiba lil mazahib masu ta'azzubanci ga mazhabobin su wa minhu daga cikin nau'in sabani kuma ma la yu'akhadhu alayhi akwai wanda ba za a kama mutum da laifin shi ba shine irin wancan ka khilafi sahaba wa man tabi'ahum min al-a'imma kamar irin sabanin da sahabbai suka yi da waɗanda suka biyo bayan su daga cikin manyan limamai sai mala yace hasharana Allah fi zimratihi Allah ya tada mu cikin tawagar su wa faqana littiba'ihim Allah ya datar da mu wajen koyi da irin abin da suka yi aiki da shi fa zahara to in ka gane wannan ya bayyana gare ka anna ikhtilafa sahaba cewa sabanin da sahabbai suka yi huwa ghairu ikhtilafil muqallida ba irin sabanin ɗan wato makalewa mazhabi ne da shugabannin da shehunan ɗariƙa da an yi wato kira irin su ba irin nasu ba ne waɗannan jama'an gane wannan da ke ko Allah maɗaukacin sarki ya samu dace da jama'a musulmi saboda yanayin lokaci yana jin bari mu saurara a nan in muka zo darasi na gaba sai mu tashi inda malam ya ce wa khulasatuhu to menene takaitaccen bayanan nan masu tsayi da malam Nasiruddin Albani yake ta tattaunawa shine zai zo ya kawo mana insha Allah muna masu fatan alkhairi ga kowa Allah ubangiji ya mai da kowa gida lafiya Allah ya kara mana fahimta a cikin addinin sa ya ba mu ikon fahimta abin da yake daidai kuma da tsayuwa akan abin da yake daidai anan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah